man lam yakun lam yadrihi wanda bai san shi ba wato wanda bai san ma'anar zikir a wuridin ba wanda bai san ma'anar wuridin ba falyastami ya kokarin sauraro ya zama abin da bakinsa yake faɗa zuciyarsa na ji kunnen zuciyarsa abu ɗaya yake ya zama kunnen zuciyarsa abu ɗaya yake kai ya zama bakin da yake ta faɗa amma kunnen zuciyar ya rufe saboda zuciyar ta shagala da wani abu wannan ba shi ake kira wuridi ba to ya ji lafazin harshensa don ya amfana don ya amfana domin duk wani zikiri dai da bawaye ba hururi to ba inda za shi ba zikiri ba duk wata ibada ma وليس للعبد من الأعمال سوى الذي أقاله بالبال bawa ba wani abin da ake rubuta masa na aiki sai ko abin da ya zuciyarsa na hango aikin ya san abin da yake amma ba wanda yake da ba shi kawai yake faɗa ba zuciyar ta yi can wani waje wannan ba shi ne ba to wa man yakun wa man yakun yurattilul aurada wanda ya kasance yana jera wuridai yana yin su tsarin nan da aka faɗa ya nalbi ma zakautuhul murada zai samu abin da ake nufi ya samu abin da ake nufi da abin da na faɗa duk abin da aka faɗa yanzu nan zai samu gare shi ashe kenan wato da yawa barin yadda ake samun abin muke zuwa muke taska amma ba mu ɗau kullum ba saboda sai mutum zai zauna yana ta wuridin amma ba a iya halarto da komai ba a iya duban me yake faɗa kaga yake nan kawai mutum ne da yaje taska wadda ta kunshi duk abin da yake so amma kuma yake zuwa da makullin ya za a iya shiga da ya za a iya shiga ba zai ba da za a iya shiga gashi dai ya je gashi ga taska to wannan wuridin wato taska ce babba to amma kuma a ringa zuwa da makullan a ringa zuwa da makullan taskar yadda aka faɗa yin hururin nan yin istirarin nan da hururin nan abu ne babba kwarai a ciki to duk da cewa an ce ko da mutum bai ba amma wurin nasa ba a ce ya ɓaci ba ba a ce wurin nasa ya ɓaci ba amma kuma ya tozarta lada ya tozarta wa kansa aiki mai girma cewa kai duk wanda yake yi aiki ba hururi to aikin nasa matacce ne innal hurura huwa ruhul amali bi ghairi ma taqulu la tastajili جارية ميتة من أهداها للأمير ليس ما قد أفدى hururi shi ne rai na aiki duk aikin da ba a yi shi da hururi ba wannan aikin matacce ne shi yasa an ka zauna ka aiki ba hururi kamar mutum ne ga wani sarki babba ya samu shi wannan mutumin sai ya samu baiwa kyakkyawa kyakkyawa kwarai amma kuma ta mutu ya ɗaugawar ya kai gidan sarki wai ya kawo masa kyauta yanzu ta ga me ya cancanta kenan a masa ai ladabi ya cancanta a masa ko sarki ne zai binne masa ita ko me ko sarki zai aje gawa a gabansa to haka nan ma idan ka ce za ka yi duk wani aiki na ibada amma ba hururi aikin naka mushe ne mushe ne ba rai a cikinsa to tsakanin ita umra ɗin kamar nau'i ne daga nau'o'in hubusi ita umra ɗin kanta kamar nau'i ne daga nau'o'in hubusi sai dai inda yake ta bambanta ba a ce ta zama hubusi gaba ɗaya ba saboda shi hubusi abu ne wanda mutum ya fitar daga mulkinsa sai dai kuma bai mallaka wa kowa ba bai ɗauki abincin gaba ɗaya ba wani ba sai dai amfaninsa ne ya bayar ga wani eh amma ya ɗauke shi gaba ɗaya daga mulkinsa shi ko wannan umra kaga ba wai ya ɗauke abin ne daga mulkinsa gaba ɗaya ba har zuwa wani zamani ne da ya ɗauke abin daga mulkinsa to ta nan ne yake ya bambanta da hubusi shi hubusi gaba ɗayan abin ya fita duk abin da ka hubusta ba dama ya dawo gare ka ba zai dawo gare ka ba to
menene hukuncin gadon matar da ta mata tabbar mijinta ƴaƴanta maza guda uku ɗaya amma ba ƴaƴan wannan mijin ba ba shi da haihuwa tare sannan ta bar shi ƴaƴanta maza guda uku mata guda biyu akwai maza biyu ɗaya sun mijin nata zai gaji na shi ne duban cewa babu haihuwa tsakanin
ai yanda aka faɗa shi yanda tsarin yake mace in dai tana da ɗa mace in dai tana da ɗa ko da ba namijin ne da ta mutu a hannunsa ba to ya hana wannan mijin shi yasa ne risala yake faɗa minhu aw min ghairihi ne risala da ya faɗa cewa minhu aw min ghairihi dan namijin ne ko ko na wani to ya hana shi cin nufi malamai cewa suka ai ba ko ma ba dan aure bane ko dan zina ne ko ta fuskar zina ta same shi ya hana mijinta ya ci nufi tunda dai hukuncinsa da ita ɗanta ne ɗanta ne duk da cewa ba shi da uba amma ita dangane da ita ai ɗanta ne shi yasa ya hana mijinta ya ci nisfi kuma yan uwa kowane iri ne ba sa yin gado in akwai ɗa namiji ko ɗan ɗa namiji ko uba wayannan mutane uku kowane ɗaya daga cikin su ya kori yan uwa kowane iri ko shaƙiƙai ko abai ko ummai ko maza ko mata in akwai ɗa namiji ko ɗan ɗa namiji ko uba to ba wani ɗan uwa wanda zai gado amma ya mace ita ba ta hana ɗan uwa gado ba sai dai zai saurara ne ya ga in an sallami magada wani abu ya saura sai ya ɗauka amma in an sallami magada ko ba abin da ya saura dole ya haƙura ba wai dan akwai wanda ya hana shi gadon ba dan dai shi ma abokin asusi ne masu farilla ko sun cinye dukiyarsu kamar misali mace ta mutu ta bar yatta ta bar yaddanta ta bar uwarta ta bar mijinta ta bar dan uwanta shagigi kaga nan ba wanda zai kori dan uwa shagigi tunda ba da ba dan da ba uba to amma kuma in an tashi aka raba dukiya tunda ga yadda ga miji ne neman rubi'i ga yadda ne neman sudusi ya zama dole sai an raba daga sha biyu kenan za a ba ita a ya nisfi uku ko am shida za a ba miji rubi'i uku za a ba yadda sulusi biyu uwa ita ma sulusi ne nata ɗaya ne ya saura za a yi mata aulin ɗaya ya zamo biyu a ba ta biyu shi ɗan uwa shaƙiƙi ba zai samu komai ba tunda ma abuta farilla ma sai da aka yi aulo sannan dukiya ta kai musu kaga shi ya faɗi a nan ba wai dan akwai wanda ya kore shi ba shi yasa a waccan matsalar da aka faɗa shi da miji da yar menene da da da ɗa to da kuma da biyu mata a shakikai dubban da su ai sai mijin da 'ya'yan maza da 'ya'yan mata su ne za su yi gado shi dai miji yana da rubi'i su kuma wannan salasatu arba'in din shine nasu in za a raba musu tunda maza hudu ne mata biyu wato ya zamo kansu goma kenan tunda mazan ji biyu sau hudu takwas ga kuma wannan biyu na mata za a raba musu goma kenan su mazan su dau biyu biyu su kuma matan su dau ɗaya ɗaya to an gane cewa da aulin tun farko to sai a raba yadda aulin ya kai shi aulin abu ne wanda ake yin sa nazariya kafin a zo a yi tadbiki in an zo tadbiki ai shi kenan sai a wadatu da cewa to ai akwai aulin amma wannan ana yin sa ne nazariyan dan a gano yaya za a raba a'a ai yana da uba ai bai da uba dan zina ai bai da uba a wannan ai shari'a ba ta sani ba ai al ma'dumu shar'an kal ma'dumu his kal ma'dumi hissa abinda shari'a tace ba ta san da shi ba kamar a hakika babu shi ne eh eh wato shi abu isatun zai da hakim ba su hada wakaci ba saboda shi hakim ɗari uku da ishirin da ɗaya aka haife shi yau fati ɗari hudu da biyar shi yasa shi ko abu isa tirmidhi ka ga fati mai tan da saba'in da tara shi yasa bayan mutuwa abu isa da wajen shekara ishirin da wajen biyar ne aka haife a ishirin da wani abu ne aka haife shi hakim in ba su haɗa zamani ba in ba su haɗa zamani eh a to hakimin tirmidhi da shi da abu isa tirmidhi sun hada wakace sun hada wakace saboda da yawa malamai sun tafi kan cewa shi hakimu turmuzi ya wafati 320 ne 320 ne to kuma ana ganin sai da wajen shekara 90 a duniya shi ya sa ɗari uku da shirin kaga sannan wafatin abu isa tinuzi shekara arba'in da ɗaya kenan shekara arba'in da ɗaya kenan shi ya sa ana ganin ai sun haɗa wakaci sun haɗa wakaci kwarai kwarai yau sai dai tafiyar su ce yake da bambanci duk da zama wasu asalinsu mutanen gari ɗaya ne. بسم الله الرحمن الرحيم
ولتحذرن اللحم في الأوراد لكي تنال غاية المراد أنا في الأوراد كيكياي بنا أتكين وردانك musamman wanda suke lazimai duk wata addu'a da za ka yi ka kiyayi ɓanna a ciki saboda yin ɓanna a cikin zikiri ko a cikin addu'a na sabauta rashin karba inda wani ne yake faɗa cewa yunaji rabbahu billahani laila lizaka iza da'ahu la yujabu yunaji rabbahu billahani laila sai ya tashi tsakar dare ya ce zai ta addu'o'i amma kuma in ya tashi banna yake yi banna yake wajen addu'a inda ya dace ya kawo da rufa sai ya kawo da fata inda ya dace ya kawo da fata ya kawo da kisira yana ɓanna kenan li zaka iza da ahu la yujabu shi yasa duk addu'ar da yake ba a samun amsawa ba a samun amsawa don me sani ba ma addu'ar da yake ta nema sai ya zama kore abin yake ko ya kore sai ya zama jawowa yake shi yasa ka kiyayi yin ɓanna a cikin wurdai ba zai iya ba ba in ba zai iya da larabci ba gara ya da harshen da zai iya gara ya da wanda zai iya shi yasa aka ce ko a sallah ne ma dan mutum yayi da harshen da ba larabci ba ko da a sallah ne sallarsa bata baci ba to dan ka samu matukar abin da ake nufi
وهذه الشروط للوظيفة وإن شروط su ne sharuɗan wazifa sharuɗan da suke na wuridi su ne sharuɗa kuma na wazifa illa iyaka ita jawharatul kamal ta wazifa ta yi daɗi da cewa ba dama a karanta ta in ba da tsarki na ruwa ba ba a karanta ta da taimama da shi ko wuridi ana yin sa gaba ɗaya ko da da tsarkin taimama ne ga wanda taimama ta kama ga wanda haƙƙinsa ya taimama ita ko zifa ko da wanda haƙƙinsa ya taimama to sai dai in ya zo jawharatul kamal a salatul fatiha a maimakonta to kwarai ko da kamar mata ne mace tana cikin jinin haira ta zo dole sai dai ta yi salatul fatiha ita ce wadda take ma'arufa a basani sai wuri na a wurudinmu duk sharaɗi na wuri duk sharaɗi ne na wazifa kai kokarin fuskanta alkibla lokacin da kake wa wuridi ko wazifa sai ko idan ya zama akwai larura kamar wanda yake matafiyi wanda yake cikin tafiya wanda yake cikin tafiyar yana cikin tafiyar ne zai zikirin zai wuridin ko zai wazifar ko wannan ba sai ya fuskanta alkibla ba
watar kukan jihara alayhi amalu asfabi shayna barin ka bayyanawa ka bar bayyanawa da wuridi ka yi shi a ɓoye aikin sahabban shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu akan haka yake ba a san sahabban shau tijjani suna yin wuridi a bayyana ba a ɓoye suke shi yasa kai ma ka ɓoye kakka ce za ka yi a bayyane amma ba cewa ka in ka bayyana wuridin naka ya ɓaci ba amma dai ka bar abin da aiki ke kansa wazal mu'awwal wannan shine abin dogara da shi wazal wa zakal amsalu wannan shi yafi wannan haka din shi yafi ka yi a ɓoye shi yafi ma da ka ce za ka yi a bayyane haka nan ka yi a zaune in dai kana da iko ka aikata shi ya zama ba a shagaltar da kai daga gare shi ba wato ne yana daga irin inda aka shafe an kuma ya zama ba ta aikin batun da an shafe ta idan sadaka an tafa'alahu ne asali to aka shafe an din sai kuma tafa'a ya zama a tun da an shafe ta ba ta yi aiki ba
qultu wa indi hasanun qultu nace wato inji sai di muhammad ibnu baba sai di ibnu baba yace wa inji ni a waje na a fahimta ta man yati bihi wanda zai zo da wuridinsa ka misali hayati salati alhali yana zaune kamar irin zaman sallah to hasanu haka abu ne mai kyau yace ni na ga cewa ya fi kyau ma da aka ce ka yi wuridin a zaune ya zamo zaman da za ka yi irin zaman sallah ne ka zauna irin zaman sallah to haka ya fi kyau
وقراء بين الذكر ما رويته ka karanta abin nan na ruwaito an shehina daga shehinmu kubailar zikir kafin an bato misali ka fara da budewa da isti'aza da basmala da fatiha sannan ka haɗu a cikin wuridin naka wannan na inganta shi wannan budewar haka aka ya fi kyau haka aka fi so amma ba sharadi ba ne da za ka fara wuri da ka kawai ka fara da asa fi lasa shi ke da ka yi amma dai ka bar abu bai girba ba ba a ce ya ɓaci ba to waftatihi zikira ka buɗe zikirinka wadda wadda ya haɗa da lazili da wazifa da zikirin juba'a da bakar uhida ka buɗe da abin da aka saba da shi minal maqasidi daga maqasidu na azkaru maƙasidu na azkaru in kai haka ka zama abin katatawa misali za ka fara istighfari ka dubo ayar da take faɗa cewa wa tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wa taghfirullah inna Allah ghafurur rahim sannan ka karanta labbaik allahumma rabbi wa sa'adaka ana za abduka ra'if ajizu zalilu qa'im bayna yadayka مستغفرا لك وأقول بتوفيقك وإمدادك أستغفر الله أستغفر الله sannan ka ci gaba haka kai karshe sannan kuma ka dubo ka karanta ayar da take faɗa إن الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما kai karanta kama haka labbaik Allahumma rabbi wa sa'adaika wa ana za abduka ajiz zalilu قائما بين يديك مصليا على نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اقول بامدادك وتوفيقك وعينك sai ka fara salatin haka ma kuma a hailala ka dubo ayar da take nuna fa'ala mannahu la ilaha illallah to ka karanta haka to sannan ka haɗu a cikin ambatan hailala to kowanne da zikiri za ka yi kai makasadinsa su makasidu na auradu kamar rai dangane da jiki askaru ba dubo makasirinsu kamar jiki ne da bare duk wani zikiri da za ka yi amma zama baka dubo makasadinsa ba babban manufa ba ta ina aka shar'anta shi to kamar jiki ne wanda bai da rai shi yasa koyaushe ka ringa dubo wannan makasirin kana karantawa kuma ya zama har ka gama kana ta dubo wannan abin da ka faɗa ba na farkon har ka kai ga ƙarshen wannan nau'in na zikirin to kana dubo wannan makasadin naka ya ce gifarin haka gama ka ringa dubo wasu gafirullah wasu gafirullah Allah ne kai ce ku nemi gafara ku ta istighfari ku ta istighfari shi yasa kai ma ka zauna kake to haka da salati ga annabi ka dubo cewa Allah ne ya ce alzina amanu sallu alaihi wasallam taslima la ilaha illallah ka dubo cewa Allah ne ya ce fa'ala mannahu la ilaha illallah to ta kun musaddada an kai aka ka zama abin katarsawa Two. جزي
جزيرة
جزيرة إمداد masu yawa gazira masu yawa kwarai na imdada daɗe-daɗen makanuni sirrihi abin ɓoyewar asirin shehu wato tana da ƙarfi ko ta zo da ƙarfin shafe dukkan wani daɗi ko madadi na wanda ya gabata
innal maqama la khatmi haƙiƙa matsayi na hatimu cikamakin waliyai wanda yake kuma abin ɓoye matsayinsa za ka hu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ɗanɗani wannan matsayin ya ɗanɗani wannan matsayin hilafata gairun a zamowarsa ta fuskar zamowarsa halifa na wanda waninsa bai nufi inda ya nufa ba waninsa bai kai matsayin da shi ya kai ba to don ya nuna kore ma kaiwar sai ce ai ma ko hanyar ma bai kama ba waninsa ma ko hanyar bai kama ba balle a ce ma zai kai inda shi ya kai wato ne akan matsayi shi ibrahim radiyallahu ta'ala cewa inda aka faɗa duk wani matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da shehu tijjani to shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya gaji wannan matsayi man da kawai zama wasa kudubul makatum da kuma hatimin muhammad in ban da wannan kawai wannan matsayin ne kawai ba a bashi ba amma duk wani matsayin da aka bayar da shehu tijjani an bayar gare shi wasu asiran ma da aka bayar da shehu tijjani ba a bayyana su ba hakika sai a hannun shi shehu ibrahim ba a bayyana su ba hakika ko a zamanin shi shehu tijjani sai a zamanin shi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu aka bayyana sannan aka bayyana su shine gaziratu imdadati makanuni sirrihi ala nafsi kulli sadiqati laha taqwa fa inna mazaqa al-hatmi wal katmi zaqahu khilafata man lam yanhu ghayrun lahu nahawa to cikakke ne wannan rarbi tani ne rarbi na farko ne gashi harafi ɗaya ne yake zuwa mai wasali kafin ƙarshe kuma shi ya sa mafa'ilun misali fa'inna fa'ulu maqamal hat mafa'ilun miwalkat fa'ulun mizaqahu mafa'ilun خلافة من خلافة فأول كمن لم ين مفاعيل هو لا غير مفعول له نحو مفاعيل شيسا رربي تنمين ɗaya kasida ce take rarrabi mahazufi ko anin zikir laila zalfu adu ya ɗiro ita rarrabi mahazufi ne amma ba wanda take a tsakasirin guda hudu ba wanda yake rarbi makaburi daman guda biyu ne suke daga baharul ɗaure ko ɗaya baharul ta farko wani bahari ne sahi uj na hawa humami a wani bahari ne ita wani bahari ne rajazi ne mai zuwa rajazi a حب الديار وسر الأم السباج ما بين مستفيهم والساج كامل ne كامل ne amma rarbin nasu wanda yake mahazuci ya makadoi rarbin wanda yake makadoi mutafa'il ya zo mutafa'il to ta farko fa ramali ne wanne majzu'i ne to shi zaman wanda yake majzu'i zarabinsa guda nawa ne har safar biya kima fa'alar dawa habau naka baro ramali na takwas yana da arurai guda biyu amma rarbinsa guda shida shi wanda yake majzu'i rarbinsa nawa ne a ciki Allah rahman rahim to wannan rukunan wuridi na ɗariƙar tijjaniya kenan
أركانه أستغفر الله مئة وصل مثلها على خير الفئة
rukunan wuridi na ɗariƙa tijjaniya rukunan wuridi lazimi a ɗariƙa tijjaniya na farko astaghfirullah ya ta haka kawai ba sai ya ƙara har zuwa hayyar qayyum ba astaghfirullah kawai a marra ɗari sannan kuma kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗarin ala khairi bisa fiyayyen jama'a ita a wajen wurge salatin da zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo kai salatul fatihi abin fifitawa ne da darajoji mayawaita bi rutubatin ne ko bi rutabin Ehin da darajoji mayawaita ai darajojin ba ɗaya bace ma ya fita ce a dida bi rutabin da darajoji da yawa amma fa watan salatul fatihi ya kafihi ya isa wa shi ne wuridi mai lazimi don ya karanta kowane salati ma ɗari ya isa masa ba cewa aka yi lallai sai salatul fatihi ba sai dai akwai ban mamaki abin mamaki daga wanda ya ga fifiko amma ya ce shi baya so kai ne an buɗe kuɗi ga yan dubu dubu ga yan biyar biyar sai ka zama ka ɗau yan biyar biyar dan ai ya ishe ka ai ka ga da alama da za a ringa tunanin ma anya kuwa lafiya lafiya kake to kai faɗi la ilaha illallah kuma ɗari bayan ka yi salati a ɗari ka cika wuridin naka ka cika wannan salatin da za ka yi an wannan hailalar da za ka yi guda ɗari ka cika ta da cewa sayiduna muhammadu rasulullah in ka kai ta ɗarin sai ka faɗi wannan ga wato da danganta aikowa ga wanda yake abin girmamawa shine manzo sallallahu alaihi wasallam wa'annan guda uku nan da aka faɗa su ne rukunai na wuridi lazimi ba makawa mutum in dai lazimi zai ya karanta wanda ya kaɗaita ɗaya a ciki a lazuminsa to lazumin nasa bai inganta ba an so an so in ka gama wuridin naka sare bayan ka ce sayyidina Muhammadu Rasulullah ka karanta karshen suratul yaqin shine subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ba ba ma ma kowace dari akwai ma kauli da cewa in kai istighfari da rin ka iya karantawa kai salati ma ga annabi ka karanta kai hailala ma ka karanta to alhamdulillah ai mace cewa aka yi gaba ɗayanta al'aura ce mace gaba ɗayanta cewa aka yi al'aura ce shi yasa haƙƙinta a wajen karatu na sallah ko wani waje duk inda ake karatu ta yi a ɓoye ta yi a ɓoye wannan shi ya fi mata ko da a ɗakin ta zata ko da ba tare da wani wanda yake ajnabi ne daga gare ta take ba saboda muryar ta yadda aka faɗa al'aura ce idan tana ganin ba ta tare da mutane ta yi tana tare da aljanu ta yi kuma muryar ta ta ta ja hankalinsu sai zama ita ce take jawo kanta cutarwa da kanta cewa aka mata gaba ɗaya muryar ta al'aura ce to to shi in Allah da za a samu lokacin da za a fassara yawa wabni alal ya ce ni in shakakta idan kana karanta wuridi lazumi na ɗariƙa tijjaniya sai kai kokonto kana a talatin kai ko ko arba'in ne to sai kai gini bisa sa kankan cewa ka ɗauka cewa talatin ɗin kai ka ɗauka talatin ɗin kai sannan kana sefari kana kokar sai kokonto a kogare ka talatin kai ko arba'in zai ka ɗauka talatin ɗin kai ka yi gini bisa sa kankan cewa kenan tunda ka yadda cewa ka yi talatin ɗin a goma ne kake kokonto a goma ne kake kokonto ko yaushe mutum ya kokonto a kan kaɗan da mai yawa kaga ya tabbatar da kaɗan ɗin ne abin da yake kokonto abin da ya ɗauru bisa wannan kaɗan ɗin shine mahallin kokonton to sai ya gini bisa su kankan cewa amma kuma inda za ka yi bayan ka gama wasu gafiran na mi'atar ka nemi ga ka istighfari sau ɗari idan ka gama wuridin naka in ka gama wuridin naka sai kuma ka dawo kai astaghfirullah astaghfirullah ɗari wannan shine jabaru ɗorawa da niyyar ɗorawa lizalikal halal ga wannan ɓannar wannan ɓannar da kai sai ka ɗora ta da istighfarin nan ɗari ثلاث مرات مرة أكو من جوهرة الكمال دقى جوهرة الكمال يجبر الهرور yana ɗora hururi min kulli amal fil kaun a kowane irin aiki ko da yake a cikin kasantattu ko sallah ce kai da ka samu hururi a cikinta ba dan faɗa dai daman duk aiki na ibada da za ka yi ba wanda za a rubuta ma sai wanda yake kana da hururi duk aikin da kai ba hururi ba fa za a rubuta ma ba walaysa lil abdi min al a'mali suwa allazi aqalahu bil bali fa kam min al a'mali qad rayyana fa innana lillahi qad raja'ana walaysa lil abdi min al a'mali bawa kai ya ɗauka za a rubuta masa wani aiki wallazi a kalahu bilbali sai ko aikin da ya yi alhali zuciyarsa tana duban aikin ba mutum yana ibada ko ya ɗau ƙur'ani yana karantawa amma yana ta tunanin yaron da ya aika fa ga shi bai dawo haka wannan ya yi aikin ba hururi ba hururi ga abin da yake zuciyarsa amma kuma a zahiri ga abin da yake yi yasa nazifi ne wannan baitoci yake cewa fa kan min al'amali qad rayyana kai kai mu din nan muka zauna muka yi tunani za mu ga cewa ayyuka da yawa na ibada mun tozarta su mun yi su ba tare da tambarin su wanda shi zai sa a karba ba fa inna na lillahi qad rayyana shi yasa ba mun da yake wajibi akan mu illa mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan asara babba sannan kuma yace sai dai mu in dariƙa tijaniya mu gode wa Allah domin an ba mu wani abu wanda in mun samu usurin wanda ba haka ake so ba ba haka ake so ba to amma in muka yi wannan din an ce za a dora mana usurin da da muka samu shine karanta jawharatul kamali marra uku da abin da bawaye na ibada wanda bai samu hururi ba to in ya karanta jawharatul kamal bayan ya gama kafa uku sai a rubuta masa shi kamar matsayin yayi hururi a ciki to wanda ya tamkisi a cikin wurdinsa da mantuwa da mantuwa ya zo kawai zai fara la illallah ya kai ɗari sannan ya istighfar to shi ma haƙƙinsa wato ya tsora ya maimaita abin da ya fara gabatarwa wanda haƙƙinsa kawowa a ƙarshe sannan kuma in ya gama ya istighfarin nan ɗari ya yi jabrin kenan inda ya zamo da mantuwa ba da gangan ba kamar wanda ya kara da gangan ko ya tauye da gangan to bayan ya kawo abin da yake ya tauye din sai ya jabrin nan da istighfari ɗaya idan ko da gangan ne ya to wannan ya tare idan ko da gangan ne an ce a istighfari ɗari sai ce barayi ɗari da goma ko ya kai ɗari da hamsin to wannan ya tare domin ya nuna yin gyara ga manzo sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam shi ya ayyana wa shehu yanda adadin wuridin nan yake ko me na wuridin haka aka ayyana wa shehu shi ma bi yake shi ma shehu tijani bi yake ba asalin dariƙa ba ta sanar ce ta manzo ce sallallahu alaihi wasallam to shi alhamdulillah
Thank you.
wato hadisin yana faɗa cewa idan misali za a kwatanta alkursi da al'arshi girman kursi in aka kwatanta da al'arshi kamar zobe ne kamar girman zobe ne mutum ya ɗauka ya jefar a ƙungumomin jeji katin jeji na mutum ya jefar da zobe to ina ma zai neme shi to haka in aka kwatanta kursi da al'arshi su kuma ƙasa da sama gaba ɗaya idan aka kwatanta da kursi su ma kamar zoban ne a jefa a katin jeji shi yasa inda ubangiji yake faɗa waya haluku ma la ta'lamuna halittar Allah ta wuce duk saninku sai dai iyaka abin da kuka gani kawai sai iyaka abin da kuka gani wannan wato hadisi yana shiryar da mu bisa girman halittar Allah subhanahu wa ta'ala wanda daga girman halittar kuma za mu san girman mai halitta subhanahu wa ta'ala cewa bismillahir rahmanir rahim
waqatul wazifati to wakacin da ake karanta wazifa ke dan ta dariƙa tijjaniyya
wa marratan yalzamu ilu al-murid من بين ليل ونهار لا مزيد يلزم فعلها المريد فعلها أيكة وظيفة كرنت وظيفة يلزم المريد يا لازم شيء وين يك مريدي نطريقة تجانية مرة سوداء أيني جدري سوداء أكي ينتا أقوانا قدا
من بين ليل ونهار لا يزيد من بين ليل كودي جدري in yi da daddaren abu ne mai kyau an ce ƙarshen lamarin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu bai taɓa yin wazifa da rana ba ko da yamma sai da daddare sai bayan magarba wannan harin ko kuma ya da rana ko da ranar ya isa masa ba cewa aka yi bai isa masa ba kawai dai cewa aka yin bayan magarba ya fi lamazi ba ƙari guda ɗaya ce kawai take lizuma ba kamar wuridi lazumi ba ne wanda yake sati ya wajaba yamma ma ya wajaba ita wazifa sau ɗaya ne kawai ta wajaba a farko a sannan akwai sanda ya kayi ya zamo ya yi da yamma amma dai ƙarshen lamarinsa sai yamma baya yi am sai dare baya yi da yamma
man ya kusu lailahu wanda ya keɓance daransa ga wani abin da yake ga yininsa to wannan aikin nasa ya danganta ga kyau wato abin da ake nufi wanda ya yi da safe sannan kuma ya zo ya yi da daddare to wannan ya kyautata amma sai dai ba makawa ɗaya daga ciki ya ne ita ce ta farilla ɗaya ko na fula ce mutum da aka ce wazifa ɗaya ce kawai ta waje ba a kansa yi ni da dare ba ana nufin ba dama ya yi sau biyu ba ya iya yi sau biyu in yi sau biyun abu ne mai kyau sai dai kuma wajibi ne ya ayyana ɗaya daga ciki cewa ita ce ta farilla ɗayan ko nafila a cikin yin ta ko sau uku to shine wannan wasu malaman da yawa kamar yadda maulana shi mala tuku yake fada suka karhanta akwai wanda suka ce kada a ce za a yi tafiye da biyar amma akwai wanda suke ganin to ko da ma fiye da sau biyun mutum ya aishi kenan a kyautatawa ne ya yayi da asuba ya da la'asar ya kuma ba magarba to
ولازم قضاؤها مثل الذي سبق rama wazifa in ta tsere wa mutum wajibi ne wajibi ne idan wazifa ta tsere wa mutum ya rama misalin da zai sabaka fil wuridi kamar yadda ya gabata baya a wuridi aka ce ya tsere wa mutum wajibi ne sai ya rama duk wata magana ba wannan ba to ka kyale ta ka ɗauka kai jifa da ita duk wata magana ba wannan da aka faɗa ba to ka kyale ta wanda zai ce ai wuridi ne ya ce wajibi a rama ban da wazifa ita wazifa ai ba wajiba ce a rama ba to kar ka saurari maganarsa ka kyale masa kayansa to abin da ya gabata gare mu game da ɗorawa game da ɗorawa cewa idan mutum ya rafkanuwa ko ya mance ta a kisi da sauransu ga yanda zai ya ɗora yanda aka faɗa can a baya a cikin wuriji ya jari yana gudana fizin wazifati a wannan wazifar kazaka kamar wancan tsarin da aka faɗa inda aka faɗa a can a ba wuridi to haka ma a nan a wazifa zai tsore zai jabaru to wanda sashenta ya tsere masa ita dai wazifa an faɗa cewa inda akwai jama'a to mutum bayan ta shi kaɗai sai a cikin jama'a inda za ta yi mutum ya yi shi kaɗai sai inda yake ya rasa jama'a to wanda ya je tar jama'a sun fara har an yi nisa ko an fara wani abu wayati sannan ne ya je zai aikata kamar yadda yake aikatawa a sallah ma'ana abin da ya samu suna ciki sai ya bi su duk abin da ya samu suna yi sai ya bi su sannan in an gama ya zo da abin da aka tsere masa sai an gama sannan ya zo da abin da aka tsere masa to to alhamdulillah na'am a ba a ba cewa aka ba ta da fa'ida ba amma dai ba wai rukuni ce a cikin wazifar ba amma ai ayyukan magabata gudana da tsayawa yin addu'a a irin nan gurare illa iyaka kan samu su mukaddaman ko saharorin wanda sukan tsawaita cancan ba tare da duban halayen mutane ba kawai amma ai waje ne da ya dace a tsaya ai addu'a ai ita yadda take bismillah rahman rahimi wasiyar shuruɗi har za'idati alama ta kaddama ragowar sharuɗan wazifa wadda yake ta da tsubusa abin da ya gabata
min zalika al-julus wal jam'u liman kana lahu aql sahihun fil watan min zalika al-julus yana daga sharuɗan wazifa zama yayin karanta ta wal jam'u hakanan kuma yin ta a cikin jama'a liman kana lahu aql ga duk wanda yake yana da ɗan uwa saman mefil waɗan a inda yake inda akwai ɗan ɗariƙa tijjaniya a wajen to wajibi ne ko su biyu ne su haɗu su karanta wazifa to kowa ya ce zai tasa shi kaɗai
wa shaqqa at-tahliqu sharaɗin taruwa sharaɗin jam'in shine ko dai a kewayo kamar da'ira ko kuma a tarbi'i aikin mutan fas dai ya gudana da tarbi'in ne wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan wayan su guraren kuma ta haliki suke kamar da'ira
wal jahr haka nan kuma bayyanawa ko wasu suna yi a bayyane wani kuma wai shi yana yi a ɓoye a'a kowa ya buɗe baki ya yi kowa ya buɗe baki ya yi me ya amfani shi gajen in ba za ka buɗe baki ba inda haka ɗin daidai ne a kyale ka kai kai kaɗai ne amma an ce ka shiga cikin jama'a kuma ka shiga ciki wai ba za ka buɗe baki ka yi ba wannan laifi ne babba an tambayi wani cikin manyan malaman ɗariƙa cewa to me kuncin irin wannan don wani sai ka ji ma an je wajen wazifar ko wajen zikirin har a kusan gama wani rukunin ba za ka ji muryarsa ko su ɗaya ba yana zaune dai ko tunani yake ko me yake ya ce to kamar wannan za a ce ya yi kenan ko ko wajibi ma a ce ya sake ya ce to gaskiya mun tadda dai dawa daga jama'a shehu tijjani almajiran shehu tijjani Allah dagare su suna tsawatarwa akan irin wannan kwarai kwarai to amma ba mu taɓa jin ɗaya daga cikinsu ya ce a wanda ya irin wannan wajibi sai ya sake wazifar ba shi yasa abin da yake wajibi zai a faɗakar da yan uwa yin hakan ba daidai ne ba amma ba magana cewa to don ya yi haka ɗin a ce ya sake wazifar dan ba mu ga manyan almajiran shauti da muka riska suna faɗa cewa a sashen ba sai dai tsawatarwa suke fi faɗa kwarai akan hakan to haka nan rashin cuɗanyawa da wannan yana Allahun masalli wannan kuma ya kai walhadi shi ya yi gabashin yana sauri to wannan ba daidai ba ne a ji murya gaba ɗaya ko ina kowa a nan yake duk wanda yake wajen a ji a nan yake ba wani ya gaba wani ya baya ba ka kiyaye marika ka kiyaye marika
wa tarkuhu li ghairi bi uzrin shar'i wa tarkuhu لغير عذر شرعي وتركه barin yin jam'i don wazifa in ba wani uzuri ne ba wanda shari'a za ta yadda da shi za ta karɓa zuman ibe halatta ba ka ce ba za ka don in wazifa ba bai halatta ba sai dai in kana da uzuri na shari'a au kullal auƙati ko ka ce za ka ban ma zuwa wazifar gaba ɗaya wai dan kana da uzuri to ko yaushe zama kai ko yaushe ai kai ne uzuri ne to zo man ibe halatta ba wataran uzurin naka an yi amfani da shi to amma wataran ka fi karfin uzurin naka ka je ba zama ko yaushe kai ba ruwan kama da ka shiga cikin jama'a kai wazifa ba wannan abin hanawa ne
wa nasruna lis-saudi shi kullal auqatin din ne aka na sauke shi akan ne kuma aka na sauke shi menene amalin sa kullal auqatin ne ko ba kullu ba da me aka nasarce shi eh masdari a ai ba masdari ne a nan ba ma asali ba masdari ba ne a iya nasarta su ta kan masdari amma dai nan ba a kan masdari aka nasarce shi ba eh eh to wancan masdarin kake nufin shi ya nasarce shi eh tarku hudin ya shine amilin ba shi wa tarku shine amilin nasa tarku hudin shine amilin kan ne aka nasarce shi ha zarafi zarafi ne kwarai mafulu mafulu fihi ne an nasarce shi ne bisa cewa mafulu fihi ne amilin nasa kuma masdarin ne wannan hakika mubtada to a buɗewan mu tufafi yayin wazifa ba wajibi ne ba mustahabbi ne ga wanda yake ambatan wazifa don wa'in don jama'a sun taru za su yi wazifa buɗe wannan tufafin da ake yi ba wajibi ne ba bari an so mandubi ne don ba a buɗe din ba ba cewa za a yi wazifa ba ta inganta ba amma dai an bar abin da in an yi za a samu lada kuma zai taimaka a kan hururi zai taimaka a kan hururi mutum ya san abin da ya fuskanta to da yawa abin da yake gabanka yakan ƙara taimaka ma ka tuna matsayin da kake ciki to shehun mu'amadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu an buɗe tufafin a gabansa a gabansa aka fara buɗe tufafin yadda aka ambata datan na farko kafin a gina zawiya shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu shehu yana zama tare da almajirai ne ana ambatan wazifa a kofar gida to saboda wajen hanya ce mutane suna yawan wucewa ta wajen shi yasa an zo wazifa sai sukan buɗe tufafi a wajen yayin yayin wazifa to kuma da aka gina zawiya aka koma cikin zawiya ake yin wazifa sai zamo dai aka ci gaba da buɗe tufafin shehu tijjani radiyallahu ta'ala bai ce haka din da ake ba daidai ne ba a gabansa aka ci gaba da buɗe tufafin yadda aka saba a can san da ake a waje din a nan din ma aka ci gaba da yi a cikin zawiyan ma aka yi a ci gaba da yi abin da ya sa shi shehu ibn baba ya kawo wannan maganar a nan saboda akwai wasu malamai na ɗariƙa wasu shehunai na ɗariƙa da a nan wajen suka yi tuntuɓe kaɗan kamar sayyidi muhammad ibn fajir mai jeshin kafir yake cewa ai buɗe tufafin nan ma daga baya ne aka fara bayan shehu tijjani ne aka fara yin haka to shine yake faɗakarwa